من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci da muke karatun littafin al-aqidatul wasitiyya wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne karatunmu na shida ne ko na bakwai karatunmu na shida kenan cikin wannan littafi na al-aqidatul wasitiyya muna cikin bayanin kawo ayoyi masu ɗimbin yawa da ibn taimiyya ya kawo a cikin wannan littafi waɗanda suke nuna wato sifofin Allah subhanahu wa ta'ala rana ya ce mun tsaya akan ayoyin da suke bayani akan wato irada ta Allah ta'ala da kuma mashi'a ta Allah mashi'a da irada ayyuka ne ko sifofi ne daga cikin sifofi na Allah subhanahu wataala wadanda ahlus sunna wal jamaa suka tabbatar da su al-mashi'a don lokacin da muka ga irin wannan kalma ta alqur'ani ko a cikin alqur'ani tana maganar mashi'a wato yasha'u sha'a da sauransu ba yadda muke fassara ta ne ma'anarta ba domin idan muka bi fassararta da hausa ya sha'ullahu illa an ya sha'allahu ma sha'allahu da sauransu duka muna fassara shi ne da Allah ya so a wurin mu hausawa wurin fassara waɗannan kalmomin da ahabba da sha'adun ma'anarsu guda ɗaya wurin fassara sha'allahu da yuhibbullahu da ɗaya wurin fassara amma a hakikan kalmomin suna da bambanci in muka ga sha'a abinda take nihi shine mi irada nihi nihi ne na Allah subhanahu wataala mahabba kuma ita ce wadda Allah suna suka saba ma wani bid'a da ita cewa Allah subhanahu wataala yana son abin da yace yana son shi haka dole ne mu bambanta mashi'a daban mahabba daban almashiyatu ita take daukar ma'anar irada mahabba kuma ita ce dai wadda muka sani ta soyayya da kauna ga to yau za mu tashi akan ayoyin da suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana son abubuwa yana son mu'minai yana son ayyuka masu kyau malam yace wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wa ahsinu Allah ya umarni ce ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wata'ala yana son masu kyautatawa aya a cikin suratu al-baqara ko wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah subhanahu wata'ala yana son masu kyautatawa wace irin kyautatawa Allah subhanahu wata'ala yake umarni a nan wurin ita ce abinda ka samu ka taimaka ma wanda baya da idan ka rike ga wani na da bukata yana da tsananin bukata zuwa ga wannan abin naka to ka je makanka a cikin halaka shi ne abinda aya take magana ku kyautata ma waɗanda suke bukata zuwa gare ku domin Allah subhanahu wata'ala yuhibbul muhsinina yana son masu kyautatawa a nan wurin aya ta tabbatar da ni son Allah subhanahu wataala ga mutanen da suke yin kirki suna kyautata ma bayan Allah wa qawlihi subhanahu wataala wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin ku yi adalci wa aqsitu ku yi adalci inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah ta'ala yana son masu adalci ma'ana ku yi adalci in kun yi magana ku yi adalci in kun yi hukunci ku yi adalci in kun yi magana kan mutum in za ku yin hukunci in za ku raba gardama tsakanin waɗansu mutane suna gardama suna jayayya tsakanin ko da ɗan uwanku ne ko da kusa suke da ku in ba su da gaskiya ku ba su rashin gaskiya shi ne adalci da haka ɗan uwanka na aƙida wanda kuna fahimtar juna aƙida ɗaya in ya sha bamban da shi da wanda ba shi ba ma'ana ɗan uwanka musulmi ya yi ja in ja da shi da kirista baya da gaskiya sai ka ba kirista gaskiya kan shi ba goyon bayan kahirci ba ne goyon bayan gaskiya ne goyon bayan musulunci ne domin musulunci yana umarni ne da adalci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi adalci lalle Allah subhanahu wata'ala yana son masu adalci dan shugaban ɗaya daga cikin shugabannin musulmi amirul mu'minina shekarun baya da suka wuce tan shekaru 1200 da suka wuce kin diyan umara al-mu'minina wani ya bigi dan wani bayahudi sai da aka rama wannan dan bai ya buge shi ba tare da ba tare da gaskiya ba saboda zalunci saboda yana ganin musulunci ke da ƙarfi wannan lokaci sai yake tunanin da abin da ya ga dama sai ya makafarai alhali akwai dokoki akwai ka'idodi kafiri ba ka taɓa jinin shi ba ka zida mutuncin shi ba ka faɗa mai bakan magana sai in in haka ta kama idan babu bukatar haka na tsakaninka da shi zaman lahiya ma in ta kama to ta abin da kamai ba laifi ba ne idan akwai bukata saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah subhanahu wataala yana son masu adalci wa qawlihi subhanahu wataala famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin famastaqamu lakum matukaddai sun daidaitu sun tsayu gare ku kafirai mushrikai abokan yaki waɗanda aka yi sulhu da su da muminai aka yi alkawari da su da muminai Allah subhanahu wata'ala yake magana farkon aya Allah ce kaifa yakunu lil mushrikina ahd inda Allah wa inda rasulih illa alladhina ahadtum inda al-masjid al-haram famastaqamu lakum fastaqimu lakum in dai alkawarin da kuka yi tare da su ba za su taba ku ba ba za su kawo muku farmaki ba ba za su goyi baya a yake ku ba to kuma ku kiyaye musu alkawarinsu inna allaha yuhibbul muttaqina allah subhanahu wataala yana son masu tsoron allah don mai tsoron allah shi ke kiyaye alkawari wanda baya tsoron allah wanda yake munafiki shi ke warware alkawari inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah subhanahu wata'ala yana son masu yawan tuba tawabi da fa'ali masu yawan yi wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu masu neman su tsarkaka mutatahhir ya sha bamban da tahir tahir shine mai tsarki mutatahhir kuma shine mai neman yi mana kullun yana kokarin tsarkake kanshi kullun yana kokarin ya rabu da miyagun dabi'u da miyagun halaye da kazamta a cikin rayuwa shi ne mutattakir to Allah subhanahu wata'ala yana son su yana son masu yawan tuba in sun saba ma Allah subhanahu wata'ala tuba kamar yadda muka sani shi ne dawowa daga zunubi na aikata zunubi to kuma na dawo wurin Allah ba zan ƙara aikata shi ba shi ne tuba masu wannan Allah ta'ala yana kaunar su وقوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه تسنو الله سبحانه وتعالى زي زوده ودنسو متاني يحبهم الله yana son waɗannan mutane ويحبونه kuma su ma suna son Allah subhanahu wataala وقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص lalle Allah ta'ala yana son waɗanda suke yin yaƙi domin Allah ba domin su nuna ƙarhinsu ba ba domin su gwada ma mutane su sun iya yaƙi ba suna da azanci suna da dubara ta yaƙi ba ba don su gwada su jarumai ne ba ba don su nuna ƙarhi ke gare su ba don aje daga baya ana ambatar su ba ana gayyar su cewa wani jarumi ne sun yi ne domin Allah fi sabilihi domin daga kalmar Allah subhanahu wata'ala suka yi saffan sun yi sahu-sahu Allah subhanahu wata'ala yana kaunar waɗannan ta annahun kai ka ce saboda sahu-sahun da suka yi a wurin yaƙi bunyanun gini ne marsus wanda wani birgi yake bisa wani kamar yadda yadda ake yi gini birgi bisa birgi birgin an jera burguna a zuba suminti a kawo ko laka sannan a zuba su burguna suna liƙe da juna suna ƙaunar junansu suna soyayya da junansu waɗannan allah subhanahu wa ta'ala yana ƙaunarsu ina tafi da ita ina da ita وقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم kace masu in kun zamanto kuna san Allah fattabi'uni Allah ce to ku bi yuhibbukum Allah Allah zai so ku wannan ita ake ce ma ayatul imtihan ita malaman tafsiri ke kira da ayatul imtihan aya ta jarrabawa to da wanda ya ce yana kaunan Allah subhanahu wata'ala to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu mutane sun ce suna kaunan Allah sai Allah ya jarrabe su da wannan aya in dai gaskiya ne to za mai kaunan Allah zaka ganshi yana aiki da abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su ba ya kallon ba ai ba ya kallon wannan zamanin ba haka nan bane in dai an ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata to shi ma zai kokari ya aikata to duka waɗannan ayoyin suna magana ne akan mahabbatullahi da ibadihi almu'minina soyayya Allah subhanahu wataala ga bayin shi mu'minai abinda ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana son bayin shi mu'minai kuma yana son ayyuka masu kyau ayyuka na da'a ayyuka na biyayya gare shi da biyayya ga annabin shi duka yana kaunarsu saboda Allah ne ba da labari yana so tunda shi ya gaya mamu yana so kuma ya yi musanin kanshi mu ba mu ne za mu gaya mai cewa ba haka ake ne shi ya ba mu labari cewa yana so don haka mu ba haka za mu gai cewa yana so wannan ita ce aƙida da suna jama'a sai waɗansu 'yan bida suka saba suka ce a Allah ba ya so don haka ce Allah subhanahu wata'ala yana so to an kamanta shi da halitta ke halitta suna so shi ma yana so to ina bambanci tsakanin Allah da halitta shi suka ce Allah ba ya so kuma Allah ba a san shi shi ba ya son bayan shi kuma su ma bayi ba su kuma shi kace a tsakanin dan adam da nara ke da wannan tsakanin aboki da aboki tsakanin amini da amini sauransu ake samu ko tsakanin saurayi da budurwa ko tsakanin miji da mata ko tsakanin ɗa da uba ko tsakanin ɗa da uwa ko tsakanin wa da ƙani na ake samun soyayya kai ƙani na ne ina ƙaunar ka kara ƙaunata ni ɗanka ne ina son ka kana so amma ina za a cewa Allah zuwa na wata ala yana to ya suke da waɗannan ayoyi sun ce Allah ba ya so kuma ga Allah ya ce inna Allah yuhibbu سوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه shi Allah ya nuna yana so kuma ana son shi so ne ne yan bid'a da ake magana amma mu da bai magana yan bid'a sai ga mutum na tunanin wasu yan bid'a da ke kusa da kai wasu mutane waɗanda ka masa wannan lakaban su ne ba zuwa ke magana ana magana akan jami'a da mu'tazila farko-farkon ƙungiyoyi batattu wanda suka fara bayyana sun zamanin sahabbai tabi'ai su ake magana aljahmiyatu wal mu'tazila ba san waɗannan ayoyin ba sun san su sai suka fassara su ta musu tawili suka ce a duk inda ko kaga cikin alkur'ani an ce inna allaha yuhibbu ko yuhibbu da sauransu ana nihin yuhibbu a'mala ibadi yana son ayyukan bayi ba bayan yake so yana mene ne bambanci inda bawan bai aikin ba hayyaye abin da za a san shi inda an so aikin shi to shi masu yan so shi amma haka suka yi suka ce in kuma wato kaga Allah subhanahu wa ta'ala an ci yuhibbuna mana suna son su bauta ba shi ne suke so suna son bautar shi suna son yi mashi da'a suna son su kyautata ma bayi kamar yadda ya san su amma ba shi ne suke so ba haka suke fassara waɗannan ayoyi su ne jami'a da montezila akwai masu guluwi cikin su waɗanda irera waɗannan ayoyi na alƙur'ani su ba masu tawilin ba su ƙi ba su goge waɗannan ayoyin ba su ƙi ba su samu jambero su goge ba samu karen afafe a goge saboda a bar maganin ayoyin baki daya balle ha a masa wannan tawilin ba mai wahala kaga wannan son zuciya ne da sarai Allah ya faɗa abu ba a samu hadisin da ya ce ba haka ake ne ba a samu cikin wani sahabi wani ya ce ba haka ake ne ba a samu cikin tabi'ai ba wani malami babba wanda aka yi da shi ya zo ce ba haka sahabbai da tabi'ai suka ga waɗannan ayu haka suka bar su yana ya nuna haka suke yadda muka gan su a bayyana cikin qur'ani ga sunan zahiransu to haka suke haka mu ma za mu fassara su mu wuce saboda haka kenan Allah subhanahu wata'ala yana so kuma ana so shi yana son bayan shi muminai kuma su ma bayan shi muminai suna son shi mun gane wannan ko wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu an fadan Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya yarda daga gare su wa radu anhu kuma su ma sun yarda daga Allah rida wannan sifa ce ta yarda ar-rida Allah subhanahu wata'ala yana yarda duk waɗannan sifofin waɗannan 'yan bida motazilawa ba su tabbatar da su ma'alu sunna suka ce inda Allah ya ba da labari ya ce radiyallahu anhu ma rabuwa haka ne kuma don haka Allah subhanahu wata'ala ya yarda da bayan shi abinda suka aikata su ba sun yarda da Allah subhanahu wata'ala shi yasa suka bauta mai wa qawlu ta'ala bismillahir rahmanir rahim fadan Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim mana da sunan Allah subhanahu wata'ala mai rahama mai jin kai ko mai yawan rahama mai rahama kuma rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijin mu Allah ka yalwaci komi da komi da ilimi da rahama mana kowa da kowa Allah subhanahu wata'ala ya ishe shi da rahama shi ya ishe shi da ilimin shi kamar yaya kenan mana rahama Allah ta ishe kowa ilimin kuma Allah saboda yawan shi ya kai Allah subhanahu wataala ya san komi ya san kowa ba abinda ke boye mai kamar yadda babu wani daga cikin halittar Allah ko ma mai magana ne mai ji ne mai gani ne ko ko daskararre ne yana bukatar rama Allah haka Allah subhanahu wataala ilimin shi ya game wannan abu wa kana bil mu'minina rahima Allah subhanahu wataala ya zamanto mai tausayi ne da rama ga mu'minai كتب ربكم على نفسه الرحمة وبنجيكم الله سبحانه وتعالى يا وجب تامك الشرامة أنا الله سبحانه وتعالى شيء وجب تام مكان شيء يوم رحمة أنا شيء دورا مكان شيء يوم رحمة مو باين شيء باموني مك دورا مي ba wani abu muka yi ba wanda muka cancance mu marhama shi ne ya ce in ya kawo mu duniya ya ɗauki alkawarin zai mu marhama wa huwa al-ghafurur rahim kuma Allah shine mai gabara mai jin kai wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin Allah subhanahu wataala shine mafi alherin mai tsaro duk wani mai tsaro Allah subhanahu wataala ya yi shi wa huwa arhamur rahimin kuma Allah ta'ala shine mai rahman masu rahama waɗannan ayoyi suke tabbatarwa ha sifa ta rahma ga Allah subhanahu wataala cewa na daga cikin sifofin Allah ar-rahma Allah subhanahu wataala mai rahama ne wannan ba jami'a da mu'tazila ba su tabbatar da sai dai su fassara su da wata ma'ana da suna fassara su da mi iradatun ni'mati li ibadi yana nihin yin ni'ima ga bayi amma ba ya rahma domin rahma a cikinta akwai mi akwai wato tafshin zuciya zuciya tana yin tafshi mana kana jikinka na karaya lokacin da zaka tausaya ma wani in kuma aka fassara Allah subhanahu wataala kenan an kamanta shi da halitta kamar yadda zuciya bawa take karaya ha hawaye sai sai ya kuka saboda tausaya ma wani to Allah subhanahu wataala suka ce ba haka ne su kullun suke kamanta Allah da halitta amma kuma zai ce ahlus sunna su ne ke kamanta Allah da halittar shi kullun suke yin wannan kawai abinda za ka yi karanta aya ko da a cikin tunaninka kana ganin ta yi kama da wani abu da ke gabayin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka tabbatar da ita yadda ta dace da girman Allah kan shi babu wata sifa daga cikin sifofin Allah face Allah subhanahu wa ta'ala ya babayi irin ta sai dai kowa da irin ta shi ta cikin bayi ai ba dukkan muke da ba nan dukkan mu mutane ne masu ji masu gani amma ganin mu ba ɗaya ba jin mu ba ɗaya ba ne nan cikin mako wanda duk abin da ya kalla ɗin nan tun daga harkon zanna wa mana an mutan shi ya rike shi wani kuma yana bi mashi ya rike kashi goma ya tara cikin dari wancan ya tsere mai da goma akwai mai bi mai akwai haka wurin saurare wani da wanda ake fassarawa da wanda ake wani duka ya rike shi in rana ya je aka dawo ka tambaye shi duk zai gaya maka in ka bi shi da aya aya zai gaya maka wani kuma a fassarar da yake ji ba wai rike saboda ba ya iya gama bi ka kowa saurare yake amma sauraren mu ba iri ɗaya bane ko ba haka nan bane fahimtar mu ba iri ɗaya bace yanzu a nan wurin wani sai ya gina fahimta abin da nake karantawa yana da zirhin tunanin da ni ba na da shi ni ke karantawa ina fassara amma kuma sai ya gina gane wasu abubuwa akwai su ko babu haka ni duka karatu ne ilimi ne amma ba ɗaya muke ba mun sha bambam haka Allah subhanahu wata'ala shi ya yi mu wannan da haka duk abin da za mu gani ga Allah subhanahu wata'ala ya gaya mamu to ba irin namu ba ne shi nashi ne wanda ya dace da girman shi za mu fasara shi mu wuce in ba haka ba sai mu kareta ƙur'ani ke sai mu kareta alƙur'ani alƙur'ani ya ce mun ce a kenan ba mu yi imani da alƙur'ani mai girma ba saboda haka kenan waɗannan ayoyi sun tabbatar da rahama ga Allah subhanahu wata'ala da yake ma bayin shi wanda ta dace da matsayin shi da girman shi shikenan kawai wa qawluhu subhanahu wata'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam to sakamakon shi jahannam khalidan fiha mai dawama ne a cikin jahannama wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi akan shi wa la'ana kuma Allah subhanahu wata'ala ya la'anta shi wa adda lahu azaban azima kuma Allah subhanahu wata'ala ya mashi tana dan azaba mai girma alamai suka ce duk cikin zunuban duniya babu zunuban da Allah subhanahu wata'ala ya jera mai kukubobi da yawa kamar zunubin kashe mumini da gangan duka hatta shirka bai samu irin wannan abu irin wannan ba da tsoron da Allah ya saboda mu kiyaye da ran mumi saboda kare darajar ran mumi ran mumi ne tana da wata irin daraja wurin Allah domin kada mutane su yi wasa da wannan ran sai za Allah subhanahu wataala ya jera mai hukuma guda biyar jazaohu jahannam wanda ya kashe mumini da gangan sai ya leko jahannam dole ne sai ya shiga jahannama saboda ya kashe ran mumini da kanka to ina ga wanda ya kashe rai biyu wannan rai da yake magana mu'minan kawai aka ce to ina ga wanda ya kashe biyu ina ga wanda ya kashe uku ina ga wanda ma an tambaye shi nawa ya kashe biyu sani ba don na mumini ne ya kashe wasu na sallah ya kashe su suna sallah wani na karatun ƙur'ani aka ji aka kashe shi wani yana wata ibada daga cikin ibadodin da Allah ya dora mai aka zo aka kashe shi to ba wai cikin ibadar ba ma ko cikin kasuwar shi yake a matsayin shi na mumini yanka kashe shi sai kale ko jahannama jahannama ba wutar duniya ba ba kamar wutar duniya take ko wutar duniya ba ka iya haƙurinta ta duniya ma ba ka iya haƙurin shegon ɗaya ka aza ƙafa ka ciki ka ɗauki ki ba ka iya ka aza ƙafa ka shegon da na bugawa ka ɗauki ki ba ka iya wutar duniya wadda ƙarewa take yi duk irin tarin da aka mata na itace da abubuwa canyewa take ta mutu amma ta lahira ko ba irin ta duniya ba ta da toka sai dai ma ta yi ta karuwa ta yi ta ruwa duk wanda ya kashe rabu mini sakamakon shi jahannama bai da wani sakamakon ran Allah sai jahannama khalidan fiha kuma Allah ya ce zai dawoma a cikin ta in ya shiga cikin jahannama din nan zai dawoma wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya yi hushi akan shi bayan ya shiga jahannama ya dawoma kuma Allah na hushi da shi ɗaya lissahi ko a duniya mahayin da ke hushi da kai mahayinka ba ba Allah ba mahayinka wanda ya in yana hushi da kai ya kake ba ka jin daɗi da irin kiriri cewa ka da irin taurin kanka da bijirewarka duk in ka tuno tsakaninka da mahayinka sai ranka ya baci in ka ji dai rayuwa ba ta da daɗi irin shegantakan mutum aka ce tsakanin shi da mahayin shi ba a shi in lalacewa shi wannan abin na ci mai zuciya to ballantana Allah subhanahu wata'ala wanda komai ga hannun shi yake aka ce ya rubushi da mutum eh musulmin ne ai musulmi mumini ne duk lokacin da aka faɗi kalma guda to ta shahi musulmi an aka ce musulmi aka yi shiru to ta shahi mumi an aka ce mumi ne aka yi shiru ta shahi musulmi amma aka zo da su tare aka ce mu'minan musliman to akwai bambanci tsakanin su amma duk lokacin da za a faɗin ɗaya to ɗaya na shiga ciki idan iftaraka ishtama'a wa idan ishtama'a iftaraka in suka gamu sai su rabu in suka rabu kuma sai suka qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna anan wurin akwai bambanci tsakanin mu'mini da musulmi kamar yadda ke cikin hadisin jibril akhbirni an al-islam akhbirni an al-iman akhbirni an al-ihsan ya nuna daban-daban shi amma aka faɗa ɗaya aka ce mumini to musulmi ya shiga muhsini ma ya shiga amma aka zo da su bambam da bambam to yana nuna wannan ba shi ne wannan ba wannan ba shi ne wannan daraja daraja ce saboda haka na ana maganan duk wanda alamomin addini suka bayyana gare shi to mumini ne haka duk wanda ya taba wannan ran to yayi da yi wurin Allah subhanahu wataala laihi mai girma wa la'anahu kuma Allah subhanahu wataala ya la'anci shi wannan duka in Allah subhanahu wataala ya tsaya kan fa jazaohu jahannam kada ya isa domin duk wanda Allah ya kai jahannama ai kaga Allah ya nisantar da rahama shi da gare shi ya tsine mai ke amma saboda ƙara ba da tsoro shigare cikin hankalin kowane musulmi kowane mumini kai ya taɓa ran mumini kai ya yarda inda ba da kuskure ba da gangan ka ɗauki makami ka ce wane kake nema za kashe ko ka ɗauki makami ka ce duk wanda ya wuce nan kashe shi za ka ko duk wanda ke cikin wuri kaza shiga za ka kashe shi wannan laihi ne babban Allah subhanahu wataala in ka diba alqur'ani kaf din shi ka diba hadisi duka ko hadisi dubu dari nawa ke cikin duniya ba za ka samu laihin da Allah ya ma irin wannan da gudan baka rashi babu aka jero mai hukumomi iri-iri ga jahannama ga hushin Allah ga dinuwar Allah subhanahu wataala ga dawwama cikin jahannama kuma Allah ya kara cewa adda lahu azaban azima duk da ita ce jahannama da ita ce hushin Allah ɗin ita ce dawwamai amma kuma Allah subhanahu wata'ala din ya bambanta saboda ni a ƙara sa mana tsoron tabarin mumini daga ba ƙaramin abu bane wannan aya abinda ya sama da ya kawo ta domin ya nuna mana waɗansu abubuwa waɗanda suka shafi sifofin Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ta'ala yana ya fushi amma kai tsaye ba ka cewa Allah subhanahu daga cikin sifofin Allah mai fushi ba a yi dole sai ka kayyade da suwa yake fushi amma kana ce ma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim As-Sami'u Al-Basir kai ta wani amma irin waɗannan sigobi sigobi ne da suka tahi wato raguwa da Allah subhanahu wataala ke mabayi shi ko yake madokar shi ko kariyar da Allah ke madokar irin taba waɗannan sifofi ba su faruwa sai irin wannan lokaci sau da haka Allah subhanahu wata'ala ya hushi akan wa akan wanda ya taɓa ran mummuni ya yi zunubi mai girma wurin Allah subhanahu wata'ala ya yi zunubi da yake min akbaril kaba'ir wa la'anahu kuma Allah subhanahu wata'ala ya la'anci shi yannan na daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala na ana akan wa akan kafiri ko azzalimi ko akan fasiki ko akan mushriki ko ire-irensu ma'ana dai irin waɗannan sifofi suna tabbata ne sakamakon an taɓa dokan Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a kansu amma kai tsaye ba ka cewa daga cikin sifofin Allah alla'in mai la'anta wannan kafirci amma an kace la'inul kafirina mai la'antar kafirai la'inul zalimina la'inul mushrikina yayi mai tsine musu ne haka din mai tsine ma wanda ya taka dokar shi ne haka ne dole sai ka kayyade sabanin waɗansu sunaye ko waɗansu sunaye kawai za ka yi cewa Allah subhanahu na daga cikin sufin shi ar-rahma al-izza na daga cikin sufin Allah subhanahu al-ilm dukkan wadi ba sai ka kayyade da wani abu kawai ya isa وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya masa haka saboda su ittaba'u kafare sun bi ma asqata Allah abinda ya sanya Allah subhanahu wataala fushi wa karihu kuma suka ki ribwana go yardan Allah fa ahbata amalan sai Allah ya rusa musu ayyukansu wannan aya ita ma ta tabbatar da fushin Allah subhanahu wata'ala as-sakhat ko kamar yadda wacce ta tabbatar wanda ke gabaninta wa qawlu ta'ala falamma asafuna intaqamna minhu lokacin da suka aikata abin da ya bata mana rai to Allah asafuna sun bata mana rai sun bakanta mana rai suwa fir'auna da shi da mutanen shi ko fa aghraqnahum ajma'in Allah ya duka sai muka nitsar da su baki ɗaya cikin ruwa babu wani wanda muka hidda daga cikin su asafuna ma'ana ja'alul asafa fina sun sanya bakin ciki a cikin mu saboda sun taba annabi Musa sun taba mabiya annabi Musa sun taba dokar Allah Fir'auna ya ji shine Allah ya ji shine mafi girma daga Allah yace ya bi Allah girma lokacin da ya gaya ma Allah subhanahu wata'ala wannan magana Allah ta'ala ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal dunya Allah ya kama shi ya mai azaba irin ta mutanen farko da mutanen ƙarshe wa qawlihi subhanahu wata'ala walakin kariha Allah bi'atahum fatabbatahum sai dai Allah ta'ala ya kyamaci in bi'atahum hitasorin yaki su munafikai wasabbatahum sai ya sanya musu nawa sai ya nauye da su ya sanya musu jin nauyin ta ya wurin yakin saboda dama Allah bai kauna su tai domin ko sun tai silbewa za su suke taimaka ma mu'minai dan ba su da imani munafikan da suke rayuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan ba Allah subhanahu wataala tabbatar da mi sifa ta al-kurhu ko al-karahiya ita ma sifa ce da tara ta da wani abu da aka yi ma Allah subhanahu wata'ala mara kyawu amma haka kawai baka ce ma Allah subhanahu wata'ala alkarihu mai kyama ne a dole sai ka kayyade me yake kyama wa qawli ta'ala kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun yayi girma abin kyama a wurin Allah subhanahu wata'ala an taqulu ku zanki fadin ma la taf'alun abinda ba ku aikatawa yayi muni sosai ce muna gayan abin da ma'aikatawa muna ce mutane su yi tsoron Allah mu ba mu yi tsoron Allah muna ce mutane su yi mu ba mu muna ce mutane su kyautata mu ba mu kyautatawa muna ce mutane su ji tausayi mu ba mu ma'ana dai bai da kyau ko kaɗan ka gaya ma mutane abin da kai ba ka aikatawa to amma da ka hodi ka ki aikatawa da ka yi shiru wane hidayi wane hidayi wurin Allah shiru ya yi mai duk ba su da kyau amma wani yi sauki gara ka hori ka ɗan rage amma ba ka aiki kuma ka sani ka ki hori isarwa dole ce aiki dole abubuwa guda biyu ke kanka in ka sani sau da haka gara ka ɗan rage rage ba wai cewa kai kayi daidai ba kayi abin duka Allah ba ya so ba ya san kai hadi ka kyaki ko ba ya san kai shiru ka ki hada mutane wa qawlihi ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr hal yanzuruna ba abin da suke jira wannan hal abin da take nihi ma nafi ce korewa ce hal yanzuruna ba abinda mutane suke jira nan kuma ba gani bane ba kallo bane jira hal yantaziruna kenan ma'anar shi illa an yatiyahumullah sai dai Allah kawai ya zo masu fi zulali a cikin wadansu innoyi min al-ghamam na gizagizai wal mala'ikatu kuma sai dai mala'iku su zo masu wa qudiya al-amru kuma an riga an kare al'amari wa qawluhu ta'ala yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu ba abinda suke jira sai dai mala'iku su zo masu aw ya tiya rabbuka ko kuma ubangijinka ya zo masu aw ya tiya ba'u ayati rabbika ko kuma sashen ayoyin ubangijinka su zo masu wa qawlihi ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka Allah ya ce bari wannan magana idan dai aka nike kasa nikewa sosai وجاء ربك والملك صفا صفا كما أبنججنك يزو والملك ملائكو زكزو صفا صفا صهو صهو ويوم تشقق السماء بالغمام كتنا ممتاني لا ندى سما ذات تساجي ودجي ذاجي زي ونزل الملائكة ذا أسسب كد ملائكة تنزيلا سسب كرم duka waɗannan ayoyi mai suke magana almaji'u wal itiyanu suna magana ne akan almaji'u wal itiyanu maji'ullahi wa itiyanu zuwan Allah dole ne a matsayin ka na musulmi mumini ka yarda cewa Allah zai zo wannan ita ce akida alusun kamar yadda Allah ya ba mu labari ga ayoyi mun karanta hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah sai dai in Allah ya zo musu ja a rabbuka ubangijinka ya zo shi kenan kakkai tawi kakkai tahrifi kakkai ƙari kakkai rage ka bar shi yadda yake kawai ka yi imani da abin da Allah subhanahu ya ya za ya zauwa Allah ya gaya maka kai wannan tambaya bai ce in na ce maka waje a rabbuka ka tambaye ni ba ya za ya ta lokacin da za a yi wannan kasan inda kake baka san inda kake kana cikin tashin hankalin hilin alkiyama hakan ka kake abinda kake so so kake Allah subhanahu wataala ya tausaya maka ka tai aljanna shine ya dame ka dan haka kana cikin wannan bala'i da musiba ta tashin hankalin gidan alkiyama Allah ta'ala zai saka dole ne kai imani da cewa ubangiji Allah subhanahu wataala yana zuwa yaya yake zuwa ba mu sani ba ya dai ga ya mu yana zuwa amma mu'tazila ba da sha'ira waɗanda iyali nasu da sauransu su suke cewa duk inda ya zo cikin ƙur'ani suna nihin amuro rabbika ne duk inda ya zo illa an yi a tehun Allah ai illa an yi a tehun amurullahi wannan amurullahi daga ina yi cikin ƙur'ani akwai shi ayan ma da take karyata wannan au ya tiya rabbuka au ya tiya ba'adu ayati rabbuka ko ubangiji zo ko kuma sashen ayin ubangiji ya nuna zuwan ubangiji daban zuwan alamomin da Allah subhanahu wata'ala ya aji na tashin alkiyama su zo daban kowane da wurin shi yasa hafari cikin nuniya yake cewa wal ash'ari yaqulu ya'ti amru wa ya'ibu wasfa Allah bil itiyani ba ash'ari mai aqida ash'ira cewa yake yi al'amarin Allah zai zo yana aibanta zuwa Allah wa ya ibu wasu wallahi bil ikiyari yana aibanta kamanta Allah subhanahu wata'ala da zuwa yana ganin in an ce ma Allah subhanahu wata'ala yana zuwa an kamanta shi da an kamanta shi da halitta a ce mutum ya zo kuma Allah ya zo kenan Allah ya yi kama da halitta sai mu ce eh Allah ya zo mutum ya zo amma zuwa ɗaya ne kowa da irin zuwan shi kamar yadda masallacin nan kowa da yadda ya zo ko amma an ta cewa za a mutane sun zo karatu amma zuwa da iri ne wani da gudu ya taho bisa motar shi wani da gudu ya taho bisa keke wani kuma a hankali ya taho cikin hankali ya zo da motar wani kuma ƙasa ya taho wani yana sassaka ya maza ya zo kowa da irin zuwan shi kamar yadda mu ma muka sha bamban tsakanin zuwan mu haka zuwan mu da mahalicin mai sha bamban nashi daban namu daban haka ne ko saboda haka wallahu akhbar fil qur'ani annahu ya'ti bighairi tanaqqulin wa tadali wallahu fil qur'ani akhbara annahu Allah cikin qur'ani kamar yadda muka gani ya bada labarin cewa ya'ti yana zuwa bighairi tanaqqulin su abinda suke cewa in Allah subhanahu wata'ala an ce ya zo to daga ina yake kenan yana wani wuri su kuma a wurin su baya da wuri ko ina yana saboda haka ya zo daga ina ko ina yana ne to daga ina za zuwa yana nan tare da mu duk inda muka yana nan to kuma ya zo ina dama wani wuri yake so amma mu a aqidan mu yana sama kidan mu Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makan Allah na sama ilimin shi na ko'ina shi ne mai risala ya waɗi cikin mukaddima haka ya waɗi Allahu fi sama'i wa ilmuhu fi kulli makan Allah ta'ala yana sama ilimin shi na ko'ina kuma wannan magana da yi ita ce maganar da ke da goyon bayan ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka kakkace to in ya zo kenan sai ya cira to daga wani wuri sai ya bar wani wuri ya zo wani wurin ke wannan duka shubuhohi ne na shaidan domin shaidan ya hana mu mai imani da ayoyin alkur'ani sai samu irin waɗannan shubuhohi da waɗannan tambayoyin amma Allah subhanahu wataala tun da ya ba mu labari cewa yana zuwa to haka za mu tabbatarwa cewa yana zuwa don haka waɗannan yan bida jami'a da matazilawa duk ba su yarda da wannan duk sibobin da baka karanta ɗin nan baki ɗaya babu ko ɗaya da suka yarda da ita duka tun daga wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinina har zuwa nan wurin babu wanda suka yarda da ita suna yarda da ita da tawili da fassara suna ba ta wata ma'ana daban amma ba ma'anar da Allah subhanahu wata'ala kuma duka wannan tawili baya da dalili daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama baya da dalili daga ayoyin alkur'ani ko tafsirin sahabbai ko tabi'ai son zuciya ce da sani falasifa ne yan falsafa su ne suka shigo da wannan cikin addinin musulunci domin su hana mutane amfanuwa da ayoyin alkur'ani amfanuwa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole ne kuma mu'mini ya yi imani da dukkan lafazan alkur'ani mai girma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da sahabbai su manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alhali suna akan abin da ya bar su akan shi su ma suka zo suka karantar da almajiran su tabi'ai suka rasu suka bar tabi'ai akan wannan karantarwa duk ba samu duk sai da aka zo cikin karni na biyu sannan aka fara samun waɗannan shirman da shirin aka fara ƙaryata ayoyin alkur'ani aka fara fassara su da wata ma'ana ta amma yadda muke karanta za ka sabu suke karantawa in kana zo kuma tafsirin da aka fara na duniya na harko in ka je kadi ba za ka gaba za ka samu sai da aka fara samun malaman tafsirin da suke jingina zuwa ga wata bid'a daga cikin bid'o'i sai su in sun zo wurin tafsirin wata aya sai su fassara ta akan sarran su da san zuciyarsu kawai amma na farko din nan tafsirai na farko irin su tafsir abdurrazzak ibn hammam sunani tafsiri ne ya an karanta aya sai a karanta hadisi wanda yake fassara wannan aya in kuma babu saboda bayyana ta karara ba ta bukatar hadisi haka take dama kawai sai a wuce haka in ka doki tafsir ibn jarir at-tabari wanda aka fara fassarawa cikin tafsirin alqur'ani mai girma ba za ka samu da waɗannan shirman da shi sai dai ma raddi akan su saboda lokacin duk ba samu ƙarhin su yi nasu ba samu damar su rubuta nasu ba balle su sanya shiriri ta su ciki za ka ga haka ake barin ayoyin alkur'ani gahiri domin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai har yawan duniya haka suka fahimta inda ma shaidan ya je ma mutane ne lokacin da aka fassara littafan wato mutanen yunan rumawa da yunan mutanen turai cikin shugabannin mummuni akwai waɗanda suka ga yana da kyau a fassara su zuwa ga larabci da a tare da su hikimomi ne da wani daga nan aka shigo da bidiyoyi cikin addinin musulunci mutane na karanta waɗannan littattafan kuma ɗauke suke da ɓata su masu su dama sun yi su ne domin su nisantar da al'umma addinin musulunci daga ƙur'ani da sunna dama manuwar da yasa aka rubuta waɗannan littattafai na falsafa domin a nisantar da al'ummar musulmi daga fahimtar ƙur'ani ko fahimtar hadisin musamman kuma abin da ya shahi abin da ya shahi mai sifofin Allah da sunayen Allah nan ne kawai matsalarsu in ba haka ba ba mota zai in ka karanta mai ayat al-qur'ani kace mai Allah subhanahu wata'ala ya ce ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati nan ba ya tawili faghsilu wujuhakum ba ya tawili wa aydiyakum ila al-marafiq ba ya tawili wa amsahu bi duk ba ya tawili ina yake da matsala inda yake da matsala dai nan wurin ne saboda shi yana ganin dole ne a tsarkake Allah dole a tsarkake Allah a kore mai subobi na tawaya in kuma ba haka ba yana ganin mai tsarkake Allah ba mai kore ma Allah subobi na tawaya daga nan ne aka samu bata ya shigo madarin da ka sani na alkur'ani waɗanda suke bayanin zakka inna masadaqatu lil fuqara in ka ce mai ba haka nan ba sai ku rige ba a haka nan ne da Allah ya wadi to me bambanta wannan da wancan kamar yadda aka fassara wannan ba daidai wancan ma kamata a fassara shi ba daidai in kuma an fassara wannan daidai wannan ba ya kamata don baka zanna da kai da Allah ba ya gaya ma cewa in ka gana ce yuhibbul mun ba haka nake ne ba ina nihin ina son ayyukan bayi ko ina son kyau ko kuma ina kyautata musu kai da baka zanna tare da Allah ba babu wanda ya zanna tare da Allah subhanahu Allah ya baya wannan sirri kawai shedan ne da son zuciya shi yasa kuma da yawa daga cikin musulmi suka bema irin waɗannan akidu suka halaka domin ba su karantar da kai sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala sanin abin da ya dace da Allah da abin da bai dace da Allah ba kuma mutum wato ya karanta littafan nan na akida na wannan bangaren na kan bid amma ba abin da ya gane magana Allah subhanahu wa ta'ala bai gane komai game da tauhidi da ainihin sunayen Allah da sifofin Allah ba an zuwa na ce ma baya sama baya kasa baya dama baya hagu ba kuma an ce yana tare da kai ni ina hagu ina dama ina gabas ina yamma kuma an ce yana tare da kai kenan babu shi da ƙarshe wannan akida abinda take nuna babu shi ke domin duk abin da aka ce ma baya sama baya kasa a gare ka kai mutum baya dama baya hagu baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ciki baya waje ita kuma ita ce haka duniya take dama duniya ko dai sama ne ko ƙasa ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa ko ba haka ba ko ciki ko waje shine duniya ko an ce dubai kuma an ce yana tare da kai kai ina ne kake ko dai kana ciki ko kana waje ko kana gabas ko kana yamma ko kana kudu ko ɗaya daga cikin wannan kake an ce kuma yana tare da kai da inda kake kaga akwai tukka da walwala ke an ɗarma kuma an kwanci amma da suna ce yana sama to yana ayin da suke jawo ma kuma aina makuntu da ilimi ne wani ba shi kenan ba Allah dan ya san abin da muke jiki sai ya kasance cikin namunmu cikin jininmu cikin jijiyoyinmu cikin kasusuwanmu sannan ya san abin da muke ciki ba dole sai wannan duba ku ga dan adam ya samu damar yayi na'urar da za a kafa ga jikin dan adam da abin da yake ya yana gani abin da kai yana kallon ka cikin dai abubuwan da suke zahiri saboda ya samu wata na'ura yana kallon ka da inda kai to balle Allah dan adam ba ya samu wannan damar bare Allah subhanahu wataala saboda haka amfanuwa da alqur'ani shine mutum imani da abin da alqur'ani ya faɗi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون duk abin da aka saukan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi imani da shi mu'mine ma sun imani da shi sahabbai duka babu wani zabi da suka yi suka bar wadansu ayoyi suka zo duka suka yi imani da su kai ma musulmi haka ake so kai duka kuma qur'ani da hadisi nan ne wurin daukan aƙida ta sifofin Allah da sunayen Allah ba wurin hankali ba ne a hankali ba a yarda ka yi ibada ba amma a hankali a yarda ka kamanta Allah ko ka kore ma Allah da hankalinka ita ibada wadda take sai wannan ta tabbata sannan a yi ta ita ba a yarda ka yi ta da hankali ba ba a yarda mutum ibada da hankali duk wanda ya zo ya ce a yana so ya yi sallah raka a shidda yake so saboda hankalin shi ya nuna mai shidda ta yi hudu me za a ce masa ya yi shirme ya yi bata kawai duk wanda ya zo ya ce a shi a rola wanka za yi saboda ya yi lokacin a rola zai shiga makiya ya wanke shikin shi duka yaro ya yi wanka mai makiya a rola me za a ce ne ne daidai ba dan arwallah aka ce ga daidai gabobin da za ka wanke ko ya ji a shi ya zo wurin arwalla ba ya wanke fuska kawai hannuwa da kawawa ne ba ya wanke ko fuska kaɗai saboda ita ke taba ƙasa ita kaɗai za ya wanke da ita da tarin hannuwa da su kaɗai za me za a ce mai mata saboda hankali ya sa a cikin ibada ma ba a yarda da wannan ba ibada da reshe ce ko reshe ce ita ba a yarda da ka sa hankalinka ciki ba to ina ga babban wanda in aƙida ba ta tabbata ba sun bai da ibada sun bai da addini Allah subhanahu wata'ala baya kallon aikin baya kallon duk wani kyautata da zaka yi matakar dai zuciyarka ba ta tace kadai babu sanin Allah subhanahu wata'ala sani na hakika ce to ba abinda zaka yi kuma Allah ya ce ya karba ya baka lada kai sai dai kai ta wahala a abinda ya hana Allah subhanahu wata'ala ya karban mu mushrikai ibada suke ko ba haka nan bane ba san girman Allah ba su yadda da girman Allah ba in ma yana da girma akwai 'yan uwan shi akwai abokan tarayya shi ba suna sallah suna azumi duka Allah subhanahu wataala ya ce aikin banza ne Allah subhanahu wataala baya karba saboda haka waɗannan ayoyi malam ya koro su ne ba don komi ba saboda ya tabbatar mana da cewa abinda alkur'ani ya waɗi shi ne za ka imani da shi ɓangaren sunayen Allah da sifofin Allah wanda alkur'ani ya tabbatar ka tabbatar wanda ya kore kai ba ka kore shi kenan babu wata hanya ta biyu wadda za ka sanin Allah subhanahu wata'ala da ya tabbata qur'ani da hadisi babu ko dai Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko ba a ce ma ai wannan hadisi ne ahad hadisi ne na mutum daya kamar yadda suke wani ko mutum ɗaya ya rawaito wannan ko ma'ana ahad riwaya tana da hadisi na da riwaya ɗaya ko biyu ko uku bai dai kai mutawatiri ba suka ce in dai ba mutawatiri ba ne kamar yadda za mu zuwa cikin hadisan da malam ya kawo bayan ya kawo ayi zai kawo hadisi su waɗannan hadisan duk ba su yadda da su ba saboda ba mutawatirai ba ne hadisi ne watakila ma mutum guda ya rawaito shi ko mutum biyu cikin sahabbai kuma a tabbatar da aƙida da shi amma kuma an samu ibadodi da yawa mutum guda ya rawaito su ana bauta ma Allah subhanahu wataala da su ba ka tsoron a ce ƙarya ce ma annabi kai ta wahalar banza kamar yadda nan ka yadda da riwaya mutum guda ɗaya a cikin sibobin Allah da suna Allah ma dole ka yadda wannan shine abin da malai yake so ya nuna mana cikin waɗannan ayoyi da ya kawo kuma insha Allah ta'ala mun zama kwana abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada ya samu yake shi inda muka yi ba daidai ba kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah subhanahu wataala ilmantar da mu abin da za a amfani Allah biya mana dukkan bukatun mu na alheri duk wasu miyagu Allah subhanahu wataala ya mana maganin su Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasan mu da sauran kasashen musulmi baki daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما اجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين